أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم التنادر اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara majalisinmu da muke karatu a cikin alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na juma'a mai sunan malaminmu na sunna a sheik abubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau mun sha ruwa na goma sha uku a cikin wannan wata na alfarma wata ramadan shekarar hijira lissafin ya kama shekara 1447 wadda kuma ya dace da biyu ga watan uku watan maris shekara ta dubu biyu da shekara ashirin da shida lissafin miladiya muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka a karatunmu na jiya mun tsaya bisa aya ta arba'in da bakwai insha Allah ta'ala alarama za mu koma ga wannan aya mu karasa abin da ya rage wanda ya shafi wannan aya sai mu ci gaba zuwa yadda Allah ta'ala ya ba mu iko gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba wanda ya ce da fatan mala ya sha ruwa lafiya yana son a taya shi da addu'a Allah ya ba mu ikoncin jarabawar neko wa ed da jam to Allah ya ba ku nasara wangiji Allah ya kawo ta da sauƙi wannan kuma yana cewa barka da shan ruwa Allah ya sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce yana neman addu'a ta ta sauran ‘yan uwa yana da yaro ɗan shekara shida amma bai iya komai da kansa ba sai an masa to Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya Allah ya yi masa wannan jinya Allah ya ba ku ikoncin wannan jarabawa Allah ya sa mai nisan kwana ne mai amfani yana neman addu'a ta ta sauran da ta alaramma da kuma sauran ‘yan uwa musulmai ya shiga wani hali wanda Allah baya so wanda Allah ba zai yafe masa ba da kuma kin yin sallah yana neman addu'a sannan ga sadaka tufafi nan a sa a kwamitin marayu to tufafi an karba Allah ya saka da alheri amma batunka ba a karba ba cikin wannan maganganun naka kai wa Allah ta'addanci ka nemi gafararsa domin ka ce Allah ba zai yafe maka ba shi kuma Allah ya ce yana yafewa komai ba abinda baya yafewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ce ya ku bayina waɗanda irinka irinka waɗanda zunubi ya musu nauyi Allah ce kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah ya ce lallai Allah yana gafarta zunubai jami'an gaba ɗaya kuma ya ce innahu huwal ghafurur rahim lallai shi Allah mai yawan gafara ne mai jinkai kai kuskure in ka fahimci Allah haka yanzu kai wa Allah mummunan zato tadhunnu billahi dhanna saw kana yi wa Allah mummunan zato cewa ba zai gafarta maka ba to wannan fahimtar taka ita za ta sa Allah ya kona kan baka yi sa'a ba Allah ya tsare ka saboda ba za ka gushe ba kana jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba shedan yana raya maka wannan a ranka har ya kai ka ya baro ka mutu akan haka shi kuma cikin hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji na ya ce ana inda zanni abdi bi ina nan a wajen da bawa nake zato na duk wanda ya mutu yana ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba zai samu rahamar Allah ba duk wanda ya mutu yana ganin Allah ba zai gafarta masa ba Allah ba zai gafarta masa ba Allah yana son bayi masu tsammanin gafararsa masu tsammanin jin kansa masu tsammanin rahamarsa wani zunubi ne haka wanda Allah ba zai gafarta shi ba gaskiya kai kuskure ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka bar wannan aikin da kake yi in kana ji Allah ba zai gafarta maka ba to mai yiwa kana jin ba za ka bari ba ne in kana jin ba za ka bari ba kana jin ba za ka daina ba to kana yi wa Allah ta'addanci kenan da tsaurin ido da renin wayo to wannan kam lallai ta haɗa ku amma in har kana jin kana son ka bari kuma kana ƙoƙarin bari don me za ka ce Allah ba zai gafarta maka me yasa aka yi tuba shi yasa aka yi tuba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wani mutumi cikin banu Isra'ila da ya kashe mutum 99 da ta'addanci ba lokaci ɗaya ba rayuwa ce yayi ta rashin mutunci da ta'addanci yana lissafa rai da ya kashe sai da ya kashe rai 99 kuma lokacin da imani na tuba ya zo masa sai ya nemi yadda za a iya tuba ya je ya samu wani wanda ya dukunkune yana yin bauta ya ɗauka malami ne sai ya tambaye shi yaya za a yi ga irin ɓarnar da na yi ga kuma bukata ta yanzu cin akwai damar tuba wannan bawan Allah sai ya ce da shi ina rai ɗaya ma rai ɗaya ma a wajen Allah kamar ka kashe duniya gaba ɗaya balle rai casa'in ai ba ka da hanyar tuba sai ya cika ta da shi ɗari in za ka sha giya ka sha ta dubu ya cika ce ɗari da shi to amma da yake tubar ta zo bai samu nutsuwa ba kaga har da wannan ta'addancin mai wanda ba shi da aiki sai bautar Allah har aka tsammanta masa malinta ya cika ce ɗari da shi amma duk da haka da yake tubar ta zo sai ya sake jin gwanda ya sake neman wani malamin a sake ba shi fatawa halin da yake ciki ya sake samun wani malami sai ya sa'a sai ya dace da malamin gaske sai ya tambaye shi sai ya ce masa ai kofar ubangiji ta tuba a buɗe take ai Allah baya rufe kofar tuba me zai hana Allah ya yafe maka shi ya fi sauki a wajen Allah ka tuban ne ce na tuba ya ce to ba abin da zai hana Allah ya gafarta maka a shafe komai na abin da ya faru a baya in ya tabbata ka tuba to yanzu ka bar cikin al'ummar da kake rayuwa a cikinta ka tafi ƙasa kaza wuri kaza gari kaza can ne mutanen kirki suke rayuwa ka je ka zauna a cikinsu shine cikamakin tubarka kuma haka aka yi ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari wannan bawan Allah akan hanyarsa ta tafiya waccar ƙasa ko wancan gari da zai zauna da mutanen kirki Allah ya kaɓi rayuwarsa akan hanya mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo wawa na ɗaukar ransa zuwa sama na wane ne inda idan an mutu rai sama ake da shi to wannan ruhin na mala'ikun rahama ne ko na mala'ikun azaba ne sai suka shiga jayayya sai Allah maɗaukakin sarki ya umarce su ta hanyar ɗan saƙo su auna su auna gangar jikinsa idan gangar jikinsa ta fi yawa a garin da ya baro garin barna to mala'ikun azaba su tafi da ruhinsa idan gangar jikinsa ta fi yawa a garin da ya nufa garin mutanen kirki garin aikin alheri to mala'ikun rahama su ɗauka da aka auna sai suka samu ya ƙaru a garin da ya nufa da ɗani ɗaya sai mala'ikun rahama suka ce namu ne sai suka ɗauka ya ƙare rayuwarsa a ta'addanci lokaci ɗaya tuba ta sanya mala'ikun rahama suka tafi da ruhinsa mala'ikun azaba suna kallon kayansu ne shekara da shekaru amma lokaci ɗaya al'amari ya canza to haka tuba take bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana shimfiɗa hannunsa na rahama da gafara da rana don masu saɓon rana da rana don masu saɓon dare su tuba sannan yana shimfiɗa hannayensa na rahama da gafara da daddare don masu saɓon rana su tuba Allah baya rufe ƙofar tuba baya rufe ƙofar tuba da haka ji tsoron Allah ka tuba daga laifin da kake tunda har ka san laifi ne to ka tuba ka bari ka gamu da Allah lafiya kar ka sake zatawa Allah ba zai yi gafara ba Allah yana yin gafara ba wanda Allah baya gafarta masa kuma kai ma zai gafarta maka in ka shirya ya gafarta maka Allah ya yaye maka Allah Allah ya baka ikon tuba Allah ya baka ikon gyarawa wannan kuma yace Allah ya ƙara mara lafiya amin da arama da sauran yan uwa yace shi sana'ar kafinta yake idan aka tura ka rafta church ko irin buga bencin giya ko ƙwaya ko kuma a hotel shin ya halatta kuma yana so don Allah a masa bayanin irin hukuncin da ya dace idan aka kira bai halatta menene to ala ayi halin dai batun naka ya fito bai halatta ba Allah maɗaukakin sarki idan ya haramta abu to yana haramta duk wata hanya da za ta taimaka wannan abun ya yiwu idan ya haramta abu yana haramta wasilarsa an gane ko domin ai komai da kake ganinsa na aiki ko na ibada ko na sabo akwai wasila akwai hanyar da take kaiwa zuwa gare shi yanzu nan karatu muka zo amma ai sai da ka zo inda keke ka zo inda mota ka zo inda kafa ka zo ai sai da ka zo to hanyar zuwarka ita ce wasilarka to hanyar zuwanka ko abin hawanka ko da ƙafa ko da menene yana da hukuncin wannan abin inda sabo ake anan to tahowarka ma sabo ne amma da ke aikin alheri ake anan aikin lada to tahowarka ma lada ne komawarka ma lada ne ya sha bamban da tafiyarka kasuwa ko tafiyarka tasha to haka idan sabo ne wasilar da za ta kai zuwa ga sabo hukuncin ta hukuncin sabon wasilar da za ta kai zuwa ga alheri hukuncin ta hukuncin abin da za a yi na alheri sai zama idan ma ya zama abin nan wajibi ne to wasilar ma wajibi ce idan abin nan haramun ne wasilar ma haramun ce Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekeniya ku ba da gudumawa ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a kan biyayya aikin ɗa'a da kuma aikin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da ketare iyakar Allah da haka waɗannan abubuwan da ka lissafa da coci da giya da ƙwaya kai tsaye haramun ne da haka raftar su da yin bencin da za a sha giya a kai da yin bencin da za a zuba kwaya a kai a teburin sayar da kwaya kamar yadda ka ambata da duk wani abin da za a yi don ci gaban waɗannan munanan sana'o'in to idan kai kai ma ka ba da gudumawa wanda ya sha giya ya sha giya kai ma ka sha da taimako kai ma ka ba da gudumawarka kuma ko da biyan ka aka yi ko da biyan ba za ka ce ai ni biya na akai aikin kuɗi ne tunda ni ba ko biyan ka akai ai kai kai kai kai akwai abin da ba na sayarwa bane ko ba ka akwai abin da ba na sayarwa bane a shari'a akwai abin da ba na aro bane yanzu ka ba da aron matar ka ce ai kayan ka ne to amma hotel al'amarinsa shi ya sha bamban da waɗancan shi hotel yana da bambanci da irin waɗancan hotel ya danganta a ina ne sannan kuma yaya tsarinsa yake galibi hotel masauki ne kawai masauki ne na baki idan babu tsafta an je an yi shi a wuri na fasadi kuma fasadin ake yi kuma babu doka babu tsafta to wannan hotel ɗin gaba ɗayan haramtaccen hotel amma idan hotel ne da aka yi shi a cikin mutanen kirki sannan kuma yana da dokoki da tsari ana tarewa akwai dokoki da tsari galibi hotel ɗin an sani baƙi ne suke sauka inda mai ɓarnawa sai dai wanda ya shiga burtu ya yi dabara ya ɓuye ya ɓoye kansa ya je ya yi saɓon amma in an san saɓo zai za a hana don doka ne kuma ana tarewa zai zama irin wannan hotel ɗin galibi mutanen kirki ke mu'amala da shi to irin wannan babu laifi dan kayi gyaran kofa dan kaje kayi fenti dan kaje kayi tiles dan kaje kayi kaza kayi aiki wannan babu kuma saukin baki ne makka cike take da hotel madina cike take da hotel wannan ba shi ne aibu ba to ya danganta shi hotel kaga gidan giya ba za a ce in kaza in kaza coci ba za a ce in kaza in kaza kwaya ba za a ce in kaza amma hotel za a ce in kaza in kaza to ya danganta da irin hotel din eh Allah ya kiyaye wani ya turo tambaya ta waya daga nesa yana bibiyar mu sai ce amsar da muka amsa shekaran jiya ko shekaran jiya can akan ko jiya ne wata baiwar Allah da ta yi ce a mata addu'a albarkacin watan Ramadan sai na ɗanyi tsokaci a kai sai na ce a'a ba a yi wa Allah fadanci da magiya in za a roƙe shi ba a masa magiya da halittarsa sai na buga misali da Ramadan ɗin na buga misali da ɗakin Ka'aba misali sai wani ya turo tambaya sai yake cewa ya ji duka bayanan da na yi amma ina nufin da kowa ma cikin halittun Allah ba za a yi ba? To ni sai ina ganin eh haka ne mana, da kowa ma ba za a yi ba, wasu suna so ka furta wata magana da za ta tada ƙura. Ba bukata kuma, ba bukata aƙida ce haka take bawan Allah, aƙida ce haka take, ai alƙur'ani cikinsa akwai addu'o'i jingim. cikin addu'o'in alkur'ani a ina ne Allah maɗaukacin sarki a ina ne Allah maɗaukacin sarki ya tawassuli da wata halittarsa sunayen sai yake ambato rabbana a ƙarshe ma ce innaka anta samiul alim sunan sai yake ambata a cikin alkur'ani Allah yayi rantsuwa yayi rantsuwa da dare yayi rantsuwa da yini yayi rantsuwa da abubuwa da yawa yayi rantsuwa da dutse yayi rantsuwa da wata ya yi rantsuwa da rana Allah maɗaukacin sarki shi a hakkinsa da yake ya halatta ya rantsuwa da abin da ya ga dama sai ya yi rantsuwa da halittunsa kaga wannan Allah ya yi a cikin alkur'ani mai girma da yake a hakkinsa wannan ya halatta a hakkinmu bai halatta ba to inda a ce ko da a hakkinsa ne ma a addu'a zai yi tawassuli da wata halitta cikin halittunsa da ya yi aikin da addu'o'i alkur'ani da yawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'o shi ma da yawa shi ma ba a samu addu'a ko ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa Allah magiya da alfarmar wata halitta ba don haka ita addu'an nan ibada ce yadda ta zo haka ake ɗaukarta ita ibada yadda shari'a ta zo da ita haka ake yin ta ba a canzawa ba a canzawa so abin da yake zuwa maka a ranka kake ganin cewa shi ake korewa in an tambaye ka me dalilin da ya sa ka ƙudiri wannan abin kai ma baka dalili kawai ji kake a ƙwaƙwalwarka haka yayi ba a bauta Allah da haka ba a bauta Allah da haka bautar Allah ana yin ta ne da wahayi so alqur'ani ko sunna sun ce ai haka sun ce ai magiya da wani Allah ko an gani a addoyin alqur'ani ko addu'o'in sunna an gani idan ba a gani ba to a yi amfani da abin da aka gani idan an zo da wani abu sabo za mu cire mu ce ban da shi ba a ga wannan ba ba a samu wannan ba mai yiwa watakila yanzu ya ƙara fitowa yawa so ba bukatar na faɗa abin da ake so sai an faɗa ɗin wannan bayanin da shi ɗin ne a hakan za a karɓe shi insha Allah ta'ala yawa Allah ka samu cika da imani barakallahu fikum Allah ya mana nisan kwana da imani cin zai iya yin kwalliya ya za ta iya yin kwalliya ta fesa turare saboda mijinta a cikin gidanta alhalin akwai kaninsa da yake zaune a gidan yau shekara tara kenan da aurensu ƙanin shi yana zaune a gidan kuma irin safe content ne mai ɗaji uku da falo katangarsu ta ɗaki duk guda ɗaya ce saboda shi ba ta sakewa ta yi kwalliya ko ta fesa turare ta zauna a falanta hatta mu'amala da miji kaza kaza kaza kaza kaza kaza jari jari a yi haƙuri to ni ina ganin ni ina ganin ni idan a gani na ne yau aka yi wannan zaman ma balle turare ai an kare ketare shari'a kan ai shari'a an gama yi mata kata-kata wa yake magana turare kuma gidan ku ɗaya da saurayi gandandanma da shi ga ɗaki ga ɗaki kuma za ki fito falon ina ƙarshe watakila ba hijabi ah to ina turaren kan dama don kar a kalla ne to ga ki a gabansa sai keke ai sai ki fesa turaren ki to wannan zaman da ake na maguzanci ne don Allah ku ji tsoron Allah na maguzanci ne wai matarka tafi ka hankali tana complain kai a ce ba ka da kishi tsakanin mace da namiji wa ya fi kishi namiji duk kishin mace wallahi bata kai namiji ba duk bala'in da mata suke akan kishiya da dauki ba dadi da ake da su duk masifar da mace za ta yi akan kishiya bata kai ɗaya bisa goma namiji ba a kishi kuma ka gwada shi ka gani Allah idan ka san maza goma da kyar ka samu ɗaya a cikinsu da ƙyar ka samu ɗaya wanda ba zai iya yanka kwartonsa ba tara za ta iya yanka shi tilas amma akwai matan da sun san mazajensu suna neman mata amma sun rufa musu asiri to namijin da aka ce matarsa tana bin maza kuma ya rufa mata asiri eh to kare ne kare ne ba daidai ba ne ba mutum ya ajiye ƙaninsa da matarsa su zauna gida ɗaya ga ɗaki ga ɗaki kuma safe content falo ɗaya da ɗakuna a ciki ana zaune haka ake rayuwa nan ba maguzanci ne ga Allah ku daina ku daina daina ku ji tsoron Allah bari in ba ku wani labari ko in bari lokaci zai kure wani bawan Allah ya ban wani labari shi ma'aikaci ne wanda ake kawo masa harkar disfilin a ma'aikatarsu sai yake ban labari ya ce wata rana wani lokaci a ma'aikatarsu yana aiki kafin ya ritaya ya ce akwai wani ma'aikaci daga cikin ma'aikatansu da ya je ya auro wata falleliyar budurwa ya zo ya kawo ta kenan sai aka yi postin ɗinsa wani waje su kuma irin aikinsu idan an yi postin ɗinka za ka tafi aiki ne ba a tafiya da mace don haka matan nan tana amarya ya rasa ya zai yi da ita kuma sannan a waje nesa don haka ya ga abin da ya fi dacewa da shi shine ya dawo gida arewa ya zo ya samu ‘yan uwansa ya samu akwai ƙaninsa saurayi ya kai shi ya je ya zauna a wajen sai ya ɗauki ƙaninsa sai ya kai shi ya je ya ajiye shi a gidansa ya rika kula masa da amaryarsa shi kuma ya tafi aiki ya je shi yana aiki yana aiki ashe tsakanin ƙani da mata sun fahimci juna shi kenan sun ci gaba da hulɗarsu sun yi nisa a cikin hidima idan wani dalili ya ya zo shi ya ɗan zauna da matarsa ya tafi shi kenan bai gane ba har sai da matan nan ta haiku ɗaya, ta haiku biyu. Bayan ta haiku biyu, ‘ya'yan nan guda biyu suna nan rugus, wata rana sai faɗa ya haɗa matar da wasu mata sai suke zaginta da abin da take yi. Saboda ashe mata da ke kewaye da wajen sun san tsakaninsu da wannan yaron. suna jifanta da wannan abun shi kenan kuwa labari ya dinga yawo sai kai kunnan miji miji da ya samu labari sai ya kasa haƙuri sai shiga bincike shi ne aka ɗauki magana da magana ta fara yi tabbata sai aka kai ta gaban shi wanda yake ban labari ya ce malam ni ne tilkin kitsin nan na ga abin mamaki ya ce matan nan ta yi confession ta amsa cewa haka ne shi ma ya amsa cewa haka ne ya ce malam abin da ya fi tayar mana hankali ya ɗaga mana hankali ‘ya'yan nan duk biyu na ƙaninsa ne ba nasa ba ne na ƙaninsa ne ba nasa ba ne wannan rigimar haka muka tattara ta muka dawo da su arewa a zo wajen ‘yan hizba a arewa a maganinta mukan ba za mu iya ba ya ce ‘yan hizba ma ba za su iya ba wannan rigimar ka a wannan rigimar sai lahira ai sai Allah da kansa Allah ya sauwaƙe. Baka ji ba da, mun samu da ana wasan ƙanin miji akwai daɗi. Ha? Gobe? Malam Mubarak ka matsa, ai na gani wannan abin addu'a ne ko mai ban karanta ta ba. Eh. ban karanta ta ba zai bata lokaci da yawa a yi haƙuri sauran da suke hannu ma na an haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu sai Allah ya kai mu gobe barakallahu fiku yau ne muke da gidauniya ta marayu ina fata ba a manta ba ko da yake na biyo na gauri ya dauki harama sosai Allah ya saka da alkhairi to Allah ya mana jagora Allah ya mana taimako Allah ma za mu ci gaba da faɗin Allah ta'ala wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Christianity.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Ubangiji ta'ala ya ce wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah yana ba mu labarin irin alherinsa ga mummune ranar gobe kiyama da yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin lallai masu takawa masu kiyayar Allah lallai ranar alkiyama suna cikin aljannatai wa uyunin da kuma idanuwa na ababen sha udkhuluha za a ce da su ku shiga cikin waɗannan aljannatai bisalamin da gaisuwa irin ta 'yan aljanna aminina kuna masu kwanciyar hankali a ciki da aminci ba abin da zai same ku na jinya ko na tsoro ko na tashin hankali balle mutuwa babu ko ɓacin rai babu hawan jini ba ciwon suga da haka ku shiga kuna masu aminci kuma ku zauna a cikinta kuna masu aminci ba tsoro da fargaba sai Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min khilli sai kuma muka cire abin da ke cikin kirazansu abin da ke cikin zukatansu na min khillin na haushi ikhwanan a matsayin yan uwa sun zame ‘yan uwa ala sururin a kan gadaje na aljanna mutakabilin suna fuskantar junansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun cire abin da ke cikin zukatansu na haushi, wannan haushin da wannan hassada-hassada da wannan wato iyayyar da take cikin zuciya. wanda wasu dalilai suka sabbaba a zamantakewa ta rayuwa ashe ba sa hana shiga aljanna amma kuma ba za a shiga aljanna da su ba tayu kana jin haushin mutum saboda wani abu da ya maka ka kasa mantawa ka yafe ma amma baka manta ba kana jin haushin mutum saboda wasu halayensa ya bari ma ya gyara baka daina ji ba kana jin haushin mutum saboda bai maka ba bai maka ba a ɗabi'a ko kuma bai maka wani abu na alheri na kake jin haushinsa wani bashi ne kawai ka roƙa bai baka ba daga nan kake jin haushinsa har mutuwa baka jin haushinsa ba wani kuma bashi yake bin ka ya tambaye ka daga nan ka ji haushinsa har mutuwa baka ji jin haushinsa wani neman aure kuka hada ya aure daga nan kai kuma ka kulle shi har mutuwa ba a warware wannan ba yanzu an yi sa'a ranar alkiyama da kai da shi duka kun ƙetare duka kun ƙetare kwa iya zama a nan gidan duniya ba kwa jitawa saboda wasu matsaloli na rayuwa amma ranar alkiyama duka za ku tsallake siraɗi za ku tsallake su keli za a auna kowa yana da nauyi a je siraɗi kowa ya samu ya tsallake cikin rahamar Allah maɗaukacin sarki wannan ba abun mamaki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum biyu Allah yana musu dariya waɗanda suke faɗa kowa yana ƙoƙarin kashe ɗan uwansa kuma duk ‘yan aljanna ne dukkansu ‘yan aljanna ba su sani ana samun wannan don haka ta haushi ta haushi ba za a shiga aljanna ba sai an cire wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar Allah yace za mu cire abin da ke cikin zukatansu na haushi koramai su rinka gudana ta karkashin su ba za a shiga aljanna da haushi ba to wannan yana nuna maka cewa wato zaman lafiyar mutum da jin daɗinsa da jin ni'imarsa a rayuwa ko da ta nan ta duniya ba zai cika ba sai idan ya zama mai wankakken zuciya malam ba za ka taɓa moran ni'ima ba kowace irin ni'ima ce Allah ya maka ba za ka more ta ba sai ka zama mai wankakken zuciya idan zuciyarka ba a wanke take ba kana da baƙin ciki a zuciya kana da haushi a zuciya kana da damuwa a zuciya wani ya tsaya maka a rai ko kuma wasu sun tsaya maka a rai ko wani buri ya cika maka zuciya wallahi in dai kana da damuwa da dogon buri da bakin ciki da haushin wasu kowace irin ni'ima aka yi maka sai ka samu rage a jin daɗi zaman ka lafiya wankin zuciya a ce ba ka riƙe da kowa kuma ba abin da ya tare maka gaba kuma ɗan adam ba zai zama haka ba sai idan ya riƙe Allah sama da kowa. Ba abin da yake wanke zuciya mutum ya samu sauƙin rayuwa kamar ya riƙe Allah ɗai, ya fifita Allah da addinin Allah akan komai to zai samu kwanciyar hankali. Ba wahalalle irin wanda ya fifita duniya da abin duniya akan addini. Ita kuma duniya gaba ɗayanta baƙin ciki ce. ita kuma duniya gaba ɗayanta damuwa ce saboda ita ba a gajiya da ita ba a ƙoshi da ita kuma ba a samun biyan bukata ba a iyata kuma ba a gamata kuma ba a mata gwaninta ita duniya haka take duk wanda ya ta sata a gaba kuma haka za ta sa shi a gaba ita duniya budurwa ce wacce adda kyau ko wacce duniya ga ta tsufa in ji wani mawaƙi ta ce to gare shi ta tsufa don saboda menene komai daɗin ta duniya kai ka barinta tunda ba ita ka barinka ba haka za ta kai ka tabaro to duk wanda ya biye wa duniya to ba zai rabu da baki ciki da damuwa ba shine za ka ga wani yana kuka an cikin ɗinsa na ƙwallo wannan misali ne na wanda ya damu da duniya kuka kaga ana fada samari suna karyan itatuwa ana fada ana fasa gilashin motoci wai yan wani gari ne suka zo wai garinmu wai wasan kwallo match wai aka ci su ransu ya ɓaci shine aka zo ake ta wannan ɗauki ba daɗin kowa ransa ɓace wannan hancinsa na yoyo wancan goshinsa na yoyo wancan an karya masa hannu wancan ya jefar da takalminsa wancan an yaga masa riga ana ruga manya-manyan ashar ana mulmulo su ran kowa ya ɓace hankalin kowa ya tashi kuma roba ce fatanta ne wasan banza ne fa yanzu in ban da ka mai da hankali akan abin ka ɗauke shi abin kirki har ya tsaya maka a zuciya mai da kai haka yanzu haka ka lalace ashe haka ka lalace to tukuna ma in dai mutum duniya ce zai mai da hankali a kanta kuma komai haka ne ai yanzu idan an ce maka me kake so a duniya zaka ce kuɗi to su kansu kuɗin idan baka mai da hankali ba sai sun haukata ka haukata ka za su su sa maka damuwa da bakin ciki labari ake bayarwa wani mai gadi da wani ubangidansa mai kuɗi ubangidan idan ya dawo ba zai dawo ba sai karfe ɗaya sai karfe biyu harkar kuɗi haka take in dai ka mai da hankali a kansa hada-hada to sai karfe ɗaya sai karfe biyu ko 'yan siyasan nan in kana hulɗa da ɗan siyasa wayarsa sai biyun dare sha biyun dare mareke ne malam ba kwanciyar hankali ba nutsuwa baccin awa biyu awa uku bacci da ido ɗaya ɗaya yana buɗe waya malam mutum yana da uku yana da hudu yana da biyar wannan ya rike masa wacce wannan ya rike masa wacce wannan ya rike masa wacce gaba ɗaya zama wato mushattak an riga an ɗaiɗaita ma tunani sai karfe biyu ya dawo biyu da wani abu sai samu mai gari na ta bacci ya tahon ya tahon da ƙarfe shi ya buɗe masa ya wuce ya ga bacci mai gadin nan ya yi yawa wata rana kawai da ya zo fita da safe sai ya mulmulo dubu ɗari a dunkule a robali sai fita sai ce baba ga wannan adan abin da baba mai gadi ya karɓi wannan dubu ɗari da daddare alhaji da ya dawo yana isowa mai gadi yana get ya bude masa get ya wuce ya shiga ya fashi babu a yi bacci ba ya ce ina a bacci ya hada shi da aiki ya ja kaya to kuma da ya je ya hau sama ya shiga sai yana dan budewa ta labule sai yana gano shi ya ga baba akan benci yana zaune tun yana zaune akan benci yana ɗora yatsa a goshinsa yana ɗora a fiskarsa yana ɗora a bakinsa yana dafa haɓarsa har ya sauka ƙasa yana zane yana lissafi malam dubu ɗari ba a sa shi a damuwa ba me yasa da yake bacci damuwa wai wani yayi da aka samu yanzu wai zai a samu wani ko ne su samu malamin garin su ce wai ya fito takara ce ni ai idan kana so ka ji daɗi to zuciyarka ta zauna lafiya idan kana so zuciyarka ta zauna lafiya to ka rike addini baka san kowane yare ba sai shi shikenan ka zauna lafiya abubuwa da yawa da ake yi a rayuwar nan ba zai daga maka hankali ba in an ci kwallo baka sani ba in an fada zaɓe baka sani ba an gane ko in ana ana ana ana sukuwar dawaki wani adansa bai yi kyau ba an masa dariya baka sani ba wanda ya ci taro baka sani ba ana kamun kibi a arugungu baka sani ba ana wane ne ba abin da ya dame ka da komai sai sallah sai azumi sai karatun alkur'ani shike nan sai masallaci wallahi ka zauna lafiya amma ba za ku iya ba to cikar jin daɗi kenan shine salamar zuciya salamar zuciya ta kan jin daɗi shikenan eh sannan ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewa wato zamantakewa ba za ta taɓa yin daɗi ba sai in ya zama zukatan waɗanda suke zaune tare soyayya ba za ta kammala ba sai zukatan masoya sun zama babu haushi a ciki idan muna zaune ya zama muna zama ne ta haushi ta haushi ina jin haushinka kana jin haushi na zama baya daɗi zama baya daɗi so za a zo a wayi gari ko tuno ka ne suna ji ɓacin rai ko ganin ka ne suna ji ɓacin rai ko muryar ka ne suna ji ɓacin rai ba na marmarin haduwa da kai ina haɗu da kai ma ba na wani farin ciki saboda zuciyar akwai wani abu cikar soyayya ta zamantakewa shine ya zama zuciya a tace take kowa a wanke ke da ɗan uwansa to shine za a mori zamantakewa a mori soyayya jama'a an gane shi yasa idan za a shiga aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an wanke zukata saboda cikar jin daɗi sai in zuciya ta zama fresh ba za a shiga aljanna da haushi ba in ka shiga aljanna da haushi zai rage maka jin daɗi hadisi ya zo ingantacce daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala an cikin Bukhari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakhlusul mu'minuna minan nari mu'minai za su kubuta daga wuta فيقبسون على قنطرة آمين فيقبسون على قنطرة بين الجنة والنار sai a tsayar da su sun kubuta daga wuta kubuta daga wuta tsallake siraɗi saboda wuta tana ƙasan siraɗi kuma kowa sai ya wuta kan siraɗi don haka ‘yan wuta za su dinga aukawa ta kan siraɗi wasu an riga da an musu fareti an tafi da su tun kan a zo siraɗi ba su cancanci zuwa siraɗi ba wasu kuma sun tsallake kowane screening saura siraɗi in sun zo siraɗi ne ba zai bari su su tsallake ba za su auka duk wanda ya tsallake siraɗi insha Allah ta'ala zai shiga aljanna domin shine gate na ƙarshe na lissafi to idan mumini ya tsallake siraɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mummunai suna tsallakowa suna tsallakowa suna tsallakowa fa yuhbasuna ala qantaratin sai a tara su a tsare su a daidai wata gada bainal jannati wan nar tana nan a tsakanin aljanna da wuta wani dan tsibiri ne yana nan tsakanin aljanna da wuta fa yuqassu li ba'dihim min ba'd mazalimu kanat bainahum fid dunya sai ayi kisasi sashinsu daga sashi na zalunce-zalunce da shiga hakkoki da ke tsakaninsu a duniya wadda wannan rigimar ba ta hana su samun nasarar rahamar ubangiji ta shiga aljanna ba amma dai wannan matsalar tana nan a cikin zuciya to a nan sai a ba kowa dama ya rama hatta idan huzzibu har sai idan an tace su wa nuqqu an tsarkake su udina lahum fi dukhulil janna sai ai musu izinin shiga aljanna ga aljanna nan ba za a shiga ba sai an gama wannan aiki ba za a shiga da bakin ciki ba ba za a shiga da haushi ba fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace na rantse da wanda ran muhammad ke hannunsa la ahaduhum ahda bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya ya ce wallahi kowane ɗayansu ya fi gane gidansa na aljanna sama da yadda ya san gidansa na duniya tiryan tiryan tiryan tiryan zai ji wuce shiga gidansa Allah kamar wannan arziki pet shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce haka za mu je mu zauna ikhwanan muna ƴan uwan juna ƴan uwan imani ala sururin akan gadaje mutakabilina muna fuskantar juna saboda ai a duniya idan babu jitawa idan babu shiri ba a kauna ganin fiska wannan tabbacin shiri ne babu komai a zuciya shine fiskantar juna ai kun ga a duniya annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta jan hankali na wala ta dabaru wala ta bagazu kar ku juya junanku baya kar ku yi fushi wa junanku to a aljanna babu tadabur babu tabagu sai dai taqabul sai dai fiskantar juna ala surin mutaqabilin suna fuskantar juna Allahu akbar Malam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama yace fadin Allah madaukakin sarki wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin yace awwal man yadkhulu fi hadha al-umumi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda zai fara shiga cikin wannan batu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma shajara bainahum na abin da ya faru tsakaninsu min alhawadisi na wato na yaƙe-yaƙe da faɗe-faɗe addafi ilaiha ikhtilaful istihada fi iqamati masalihil muslimin wanda abin da ya kai su zuwa ga haka shine sabanin ijtihadin su wajen sama wa musulmi abin da yafi dacewa da maslahar su wa shidda fi iqamatil haqq da kuma yadda wasu suke da tsanani wajen tsayar da gaskiya ala hasab istihadihim gurgudun kowa ijtihadin sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sune farkon waɗanda malam ya ce su ne farko da suka fi cancanta da a wanke wannan abin tsakaninsu ma'ana abin da malam yake so ka fahimta in dai mu fararen hula zai yiwu a ce da cutar zuci ta haushi da ƙyashi da baƙin ciki da kuttun wani wannan ba zai hana ka tsallake siraɗi har ka samu rahamar Allah ta shiga aljanna ba to waɗanda suka fi cancanta da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rigimar da suke a tsakaninsu ba ta wuce haushi ba haushi da kuttu da gaba da ya faru tsakaninsu ayyukansu da suka yi idan ka auna su da wannan rigimar tsakanin nasu ba ta wuce wannan rigimar sai bayan sun tsallake su raɗi a warware rigimar a tsakaninsu ba bai wuce haka ba in ka san suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to bai kamata ku zo ku ɓata kanku lokaci ku gina aqida akan haka kuna tsine musu albarka ba ku da ba ku san matsayinku ba ma da haka idan akwai masu tsallake siraɗi kuma zuciyarsu akwai gaba kuma zuciyarsu akwai hikidi da zilli da hassada to waɗanda suka fi cancanta da wannan matsayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai an wanke masa zuciyarsa kafin ya shiga aljanna ala sururin mutaqabilin Allah ya ce akan gadaje na jin daɗi suna fuskantar juna al-imamu sa'adi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya ce dalla zalika ala tazawuri ahlil janna wannan ya nuna mana 'yan aljanna za su rinka ziyartar junansu wastima'ihim sannan za su rinka haɗuwa wa husni adabihim fi ma bainahum da kuma yadda suke da kyan ladabi da girmama juna a tsakaninsu fi kauni kullum minhum muqabilan lil akhar ta yadda kowanne ɗayansu yana fuskantar ɗan uwansa la mustadbiran lahu ba yana mai juya masa baya ba muttaki'ina ala tilka surur suna masu kishin gida akan waɗannan gadaje almuzayyanati bil furush waɗanda aka ƙawata su da shimfiɗa wal lu'lu'i wa anwa'il jawahiri da lu'lu'u da nau'uka na jauhari ma'ana yan aljanna Allah subhanahu wata'ala zai ba su dama ta ziyartar juna da haɗuwa lokaci bayan lokaci suna lilo a gadajen aljanna suna shan ice cream suna kuma wato rishi suna kallon junansu Allah ka sa mu cika da imani Allah yake la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin la yamassuhum fiha nasabun wato wahala ba za ta taba su ba a gidan aljanna babu wata wahala ba aikin wahala ba daukan kaya an gane ko ba ɗebe shara babu noma ba kiyo ba wani aikin wahala duk abin da za a yi a gaji babu shi a aljanna la ya masu hunfiha na sabon babu wahala wa mahun min habi mukhrajin kuma ba za su fita ba e idan kana je ana cewa khalidi na fiha za su dawwama a ciki to yanzu Allah maɗaukakin sarki ya bullo maka da wani yare ya ce wa mahum min habi mukhrajin ko ba za su fita ba ba wahala kuma ba fita ka kwantar da hankalinka in an shiga aljanna ba fita ba ran da za a ce an fasa fita ba ran da za a ce yau Allah ya yi fushi a fita ba ran da za a ce daɗi ya muku yau za a rufe an bari a'a wa mahum min habi mukhrajin ba za su fita ba a wani wuri Allah ta'ala ya ce da ‘yan aljanna suka shiga aljanna da suka ga daɗi ya yi yawa ni'ima ta yi ni'ima Allah ya ce wa ƙalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan suka ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne lalle ubangijinmu mai yawan godiya ne alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi Allah wanda ya saukar da mu gida na dawwama saboda falalarsa la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub babu gajiya da za ta cafe mu sannan kuma babu kosawa ba wahala kuma ba gajiya la yamassuna fiha nasabun babu wahala da za ta shafe mu wa la yamassuna fiha lughub kuma babu gajiya da za ta same mu a gidan aljanna da haka yan aljanna suna godiya wa Allah maɗaukacin sarki da wannan alheri da Allah ya musu na wannan gida gidan dawwama cikin jin daɗi babu gajiya babu wahala babu wahala babu gajiya ba bakin ciki babu tsoro wa ma hum minha bimukhrajin Allah yace kuma ba za su fita ba a wani wuri Allah yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Allah yace lallai alladhina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzulan aljannal firdausi ta kasance rabo makoma tukuici a gare su nuzulan a matsayin masauki Allah zai ba su aljannar firdausi a matsayin nan ne masauki nan ne gidansu ita kuma firdausi ita ce aljanna ta ƙololuwa aljanna mafi ƙololuwa mafi daraja masaukin annabawa da salihan bayi da siddiƙai da shahidai aljannar firdausi ita ce uwar aljannatai kuma nan ne asalin cibiya da ƙoraman aljanna suke gudana daga cikinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi firdausi domin ita ce aljannar ƙololuwa ita ce mafi falala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kanat lahum jannatul firdausi nusulan aljannar firdausi ta kasance musu masauki ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kullum a rika kiyaye wannan abin da Allah yake faɗa imani da aiki na gari imani da aiki na gari karka ƙara na uku wannan biyun a kansu Allah ya gina kuma duk abin da ake bukata yana cikinsu ba sai ka ƙara na uku ba abin da duk za ka ƙara ɗin a cikinsu yake imani da aiki na ƙwarai Allah ya ce khalidi na fiha za su dawwama a ciki shine mahum min habi mukhrajin ba za su fita ba la yabghuna anha hiwala Allah ya ce ba za su biɗi canji ba ba za su biɗi ƙaura ba ba za su nemi a canza musu gida ko a canza musu ɗaki ko a canza musu anguwa ko a canza musu gari ko a canza musu hanya ba abin da za su nemi a canza musu ƙarshe aljanna duk abin da aka baka ba abin da zai gimshe ka ka ji wai ya ishe ka irin ɗabi'a ta mutum a nan gidan duniya haka Allah ya tsara abin haka Allah ya kayansa Allah ka sa muna cikin aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم